أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا بدأ كراتم na littafin kashfin shubuhat wallafar babban malami a shekul allama muhammad ibn abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai wannan shine karatunmu na uku haka ne za mu tashi faɗin malam wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء ليكون الدعاء كله لله ليكون الدعاء كله كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل
نعم وأبى عن الإقرار وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله فإن الإله عندهم هو الذي هو الذي يقصد لأجله هذه هو الذي يقصد لأجله هذه الأمور لأجله
هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور نعم.
سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قدرا أو دنيا
ماليتي وكما قال تعالى kuma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ne da ya ce lahu da'watul haq Allah ta'ala shi ke da kira na gaskiya wannan lam da istihqaq shi ya cancanta a kira a bauta mushi da'awa ta kan zo da ma'ana ta al'ibada kamar da muka sha bayani to shi ne wanda ya cancanta a bauta mushi bauta ta gaskiya tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan wato ainihin waɗanda suka kasance suna bauta wa wani shi saboda haka sai ya bayyana cewa bauta mishi fa shine bauta ta gaskiya ko kuma roƙon shi roƙo na ibada shine roƙo na gaskiya addu'a ta gaskiya domin ita ce wadda mutum zai samu biyan bukata shi yasa sai ya ce wallazina yad'una min dunihi waɗannan wanda suke bauta mawa koma bayan Allah su tsawazi da ake bauta mawa wanda mushrikai ke bauta mawa la yastajibuna lahum bi shay ba su iya amsa musu da wani abu cikin abubuwan da suke roƙon su kwata kwata ba za su iya biya musu wannan bukatar ba shine ya ƙara sa'ayar da cewa illa ka ba su bi kafaihi ila alma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi kama du'aul kafirina illa fi dalal kwatankwacin wanda yake roƙon wani Allah kamar mutumin da zai zo ya shimfiɗa hannuwan shi ne sama ruwa hannun shi na kan ruwan kuma yana so ruwan ya shiga bakin shi bai ɗibo ruwan ba ya kai baki a shi yasa cewa ma huwa bi balir ba zai taɓa kaiwa zuwa ga bakin nashi ba bautar kafirai tana cikin fata roƙon da suke yi da abubuwan da suke mamagiya suke magiya da su na bautar gumaka da istighatha da takarrub zuwa gare su wannan ba abin da zai tsinana musu sai halaka shine la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya amsa musu da komai domin in yad'uhum in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir saboda haka malam yake cewa idan ka san wannan wata haqqaqta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum kuma idan ka samu tabbaci ka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake kafiran nan li yakuna du'a kulluhu lillah domin duk bauta ta kasance Allah za a yi mawa dan suna bautar Allah matsalar sun hada shi da wani sai annabi ya yake su akan cewa su rabu da wa'incan gumakan waɗanda suke roƙo suke bauta mawa koma bayan Allah kaga wannan wata haƙƙasta ɗin nan jawabi ne akan sharaɗin can na iza a can baya da ya ce fa iza ta haƙƙasta annahum muqirruna bi hadha ko yayi dogon bayani kan cewa sun yadda da rububiyya idan ka yadda da hakan kuma wata haƙƙasta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qatalahum ala ليكون الدعاء كله لله وتحققت nan sai zama tabbas zaka samu yakini in har ka yadda cewa mushrikan nan suna roƙon suna sun yadda da cewa Allah subhanahu wataala shi ya halitta shi ke kula da halitta sun yadda da rububiyya to kuma in ka tabbatar ta hanyar karatu da bin ayoyi da hadisai ko zaka tabbatar da cewa su waɗannan mushrikan da sun yadda da rububiyya zaka ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake su ne kawai dan kalma ta kasance ta ibada ga Allah shi kare ya zamanto ibada da addu'a da sauran jinsi na bauta ba a yi mawa wani sai Allah tabaraka wa ta'ala wa dhabhu kulluhu lillah ya yake su dan yanka dukkan su ya dukkan yanka ya kasance saboda Allah wato babu wani yanka da ba saboda Allah ba wanda shari'a ta yarda da shi wato shi a bangaren yanka akwai yanka na ibada akwai yanka wanda yake na ainihin halin yanka na ibada akwai na wajibi akwai na mustahabbi yanka na wajibi kamar na fidiya wanda yake aikin hajji da ainihin a hadaya wanda hadaya ta hau kan shi mai tamattu'i ko mai tsirani da wannan hadaya ta hau kan shi a zai zai yi hadaya wannan wajibi ne ko yanka na sunna kamar yankan layya wancan da ya fi karfi da yanka na hafifa ga wanda aka yi mai haihuwa a wannan na ibada ne to hatta yanka na halal kawai ka yanka nama ka ci ka yi bako ka mai yanka ku ci za ka yi wata walima ka yi yanka ka ci a ci nama to shi ma dole ya zama wannan zarfin lillahi aka yi shi wato akwai da ba su fahimta sai su ce to wannan da yankan shi kawai yayi ne don a ci nama da haka ba da niyyar ibada yayi ba ko da ba don Allah ya ba babu matsala a'a shi ma wancan yankan na ibada ai ba jinin ne ya kai ga Allah ba ba naman ne ya kai ga Allah ba niyyar Allah yake kallo lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum haka hatta yankan naman da za a ci a yi romo a ci sai ka yi shi saboda Allah in ba ka mutum zai zama kafiri ko da ma ba dan kace ba sai kai yankan dan wani ko gunki ko wani aljani ta hanyar wani boka yasa kai yankan da wata shiga ta daban sai wannan kaga ya zama to shirka zaka yanka ma dukkan shi kulluhu ya kasance lillahi subhanahu wa ta'ala wal istighathatu kulluha billah neman agaji neman dauki neman tallafi dukkan shi ya kasance saboda Allah fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah kuma mun yi bayani shi cikin karatun al-usul ko kan cewa istighatha da isti'ana da isti'aza sukan zama shirka ne idan ya kasance tulibat aw tulibna min dunillah fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah neman agaji akan wani abu wanda ba wanda ya isa iya agaza maka shar'an sai Allah subhanahu wata'ala to wannan ya zama to shirka neman taimako kan abin da ba wanda ya isa ya taimaka maka a shari'ance kan wannan abin sai Allah subhanahu wata'ala a gurin wani Allah wannan shirka ne neman tsari daga wani abu wanda ba wanda ya isa ya tsare ka daga sharrun wannan abin sai Allah subhanahu wata'ala a shari'ance to neman shi daga gurin wani Allah shirka wannan bayani ya gabata a kai وجميع أنواع العبادة كلها لله وكلها دكا نوعكا بوتا سكسن سيغا الله سبحانه وتعالى أكن هكني الله يأتي مشركي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake mushrike shi ya ce dole wa'annan ibadan a yi su ga Allah shi kadai su kuma sun ce a sanya mawa gumakan su nasibi a sanya mawa waɗannan aliha nasu maz'uma nasibi a cikin wannan ibada to idan ka san wannan wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil islam kuma ka san da cewa tabbatar da tauhidin rububiyya da suka yi bai shigar da su musulunci ba mun ji ayoyi a baya ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم in ka ce wa ya halice sama da ƙasa za su ce Allah ne wa ya halice ku Allah ne wa ke saukar da ruwa da fitar da arziki daga ƙasa wa ke gudanar da al'amura waye wanda yake ba da kariya ba a kara kowa daga gare shi za ka fi sun ce maka Allah wato duka abin da ya shafi rububiya sun yadda Allah ke yin shi za ka san da haka to wannan tauhidin na rububiya kadai bai shigar da su aljanna wa anna qasdahumul mala'ikati wal anbiya'a wal awliya'a yuriduna shafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidhalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum kuma zaka san da cewa neman kusancin su wato fuskantar mala'iku da suke yi da bauta nufatar mala'iku da waliyan Allah da annabawa da suke yi da bauta suna neman wai cetonsu da kusancinsu su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da wannan bautar da suke musu wannan shine asalin abin da ya halattar da jininsu da dukiyarsu shine abin da ya halattar da a yake su to suna bautar wasu waɗanda su ko dai wasu bayan Allah ne na kwarai da suka zo suka yi gumakansu ko kuma wasu bayan Allah ne na kwarai kamar mala'iku ko annabawa da suke bauta mu kaga wannan ya shafi dukkan bangarorin kafirci tsakanin ahlul kitabi da su mushrikai maguzawa wancan suna bautar annabi wannan suna bautar salihin ba wannan suna bautar wasu mala'iku ko wasu bayan Allah na kwarai wanda suka zo suka yi yan butun butunin su suna bauta musu to ai wannan bautar ma da suka yi wanda ba sun bauta ma wa wa'annan halittun ne da nufin cewa bautar da suka yi musu kai tsaye za ta kai su aljanna ba da nufin cewa su wa'innan abubuwan ko wa'innan halittun da aka bauta masu za su kai su aljanna ba suna cewa neman ceton Allah suke yi ta hanyar kyautatawa da biyayya ga bayan Allah neman ceton Allah da kusanci zuwa ga Allah suke yi ta hanyar bauta mawa bayan Allah nan ne suka kuskura hanya kuma da aka nuna musu kuskuren su suka ki ɗauka aka yaƙe su aka kashe na kashewa a cikin haka Allah ya taimaki waɗanda suka tuba suka tuba akan wannan tafiyar to wannan shi ya halattar da jinin su da dukiyarsu arafta hina idin at-tauhid alladhi da'at ilayhi ar-rusul to anan ne fa daga wannan lokacin ne zaka san tauhidi wanda manzanni suka yi kira zuwa gare shi wa aba an al-iqrar bihi al-mushrikuna ka san wani tauhidi ne mushrikai suka ki su gamsu su ainihin wato tabbatar da shi shine tauhidul uluhiyya wa hadha at-tauhid huwa ma'na qawlika la ilaha illa Allah wannan tauhidin na ibada tauhidi na kadaita Allah da bauta shine ma'anar fadin la ilaha illa Allahunka domin in baka da shi koda zaka shekara dubu kana la ilaha illa Allah wallahi ba za ta ma amfani ba irin yadda ba ta yi mawa fir'auna amfani ba ina fata an fahimta fa innal ilaha indahum huwa allazi yuqsadu li ajli hadhihi al umur idan an ce al ilah a harshen su na larabawa to abinda ake nufi shine wanda ake nufin shi ake nufata shi don wa'annan al'amura wanda ake bauta mishi dan ainihin wato ya biya bukata ake bauta mishi dan ya tsare ko ya bada kariya ake bauta mishi dan ya biya maka wata buƙatar ka da kake nema to a gurin su wannan shine bauta sawa'un kana malikan aw nabiyan aw waliyan aw shajaratan aw qabran aw janniya duk ɗaya ne wanda aka bauta mawa ɗin mala'ika ne shi annabi ne shi waliyi ne shi ice ne aka bauta mawa wani kabari ne ko wani aljani ne in dai da wannan manufar ne ba a kallon wa aka bauta mawa manufar bautar ake kallo wato in dai ba Allah aka bauta mawa to kowaye aka bauta mawa da nufin ya ba da kariya ka bauta mishi da nufin ya kusantar da kai zuwa ga wani ko ya baka ceto a harshen larabci an rike shi a matsayin al'ila an fahimci wannan na'am قال رحمه الله لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب مالا رحمه الله yace lam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliq ar-raziq raziq al-mudabbir mushrikan nan ba su ce abinda suke nufi da al-ilahu in an ce al-ilahu shine mai halitta mai azartawa mai gudanar da al'amura ba wanda wannan suna ne ma'ana ce ta ar-rabb su ba su tafi akan cewa al-ilahu shine al-khaliq ba ba su da wannan sai su sun san larabci fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahida sun san cewa da halitta da kula da halittar da azurta ta hakkin Allah ne shi kaɗai ba wanda ya taɓa iddi'a'in cewa latan shi ko uzza ɗin shi ko manatan shi ko hubal ɗin shi ko wani gunki daga cikin gumakansu shi ke azurta shi ko shi ya halicce shi ko shi ke kaza ɗin shi a'a sun san cewa Allah ke wannan kama qaddamtu laka sai kamar yadda na gabatar maka a baya mun ji ayoyi ai sai ce wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al mushrikuna fi zamanina bi lafzi sayyid abinda suke nufi da al ilah su wancan lokacin shine abinda mushrikan zamanin mu dai suke nufi da al sayyid kamar da dan a ce al ilahu din sai su ce al sayyid sayyid fulan sayyid fulan sayyid wato munharifuna daga cikin mubtadi'a idan suka ce al sayyid ma'anar da suke nufi shine wanda yake kare ka wanda yake baka kaza wanda shi ke kula da kai wanda shi ke ma kaza wato daga cikin ma'anoni na al'ilahu wanda daga cikin ma'anar shi a bauta mushi da kuma wannan bautar ba dole sai sujada kadai ba ba dole sai addu'a kadai ba duk abin da kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina sunan shi al-ibada to lafazin as-sayyid da suke amfani da shi a wancan lokacin wato kamar lafazin al'ilahu ne da su wato larabawa suka san da shi kashi can a ƙasa ya yi wani ta'alifin shi fal'a rahimahullah a hafizahullah ya ce kala sheikh muhammad bin abdul wahab wa amma kauli innal ilaha alladhi fihi sirru fa ma'lumun anna al-lughat تختلف فالمعبود عند العرب والإله الذي يسمونه عوامنا السيد والشيخ والذي فيه السر والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا السر لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر وتوانا بياني مي أكان الفاظ da suke amfani da shi kasu ruɗe ka sun kira shehunsu ko wani waliyinsu da cewa al-sayyid sai ai ba al-ilahu suka ce mashi ba to ai ma'anar ake kallo ba lafazi ba al-ismu la yu'allaj lafaz ma'anar ake kallo eh sun kira shi al-sayyid sun kira shi a sirru ko sahibu sirri to abinda suke nufi da sirrin nan ibada ne abinda suke nufi da sirrin nan mai kulawa abinda suke nufi da sirrin nan mai bada kariya abinda suke nufi da sirrin nan mai ceto mai kaza mai kaza wanda babu mai yi sai Allah subhanahu wataala haka dai sun kira shi ilah ko ba su kira shi al'ilahu ba sun kira shi abin bauta ko ba su kira shi abin bauta ba idan ma'anar ta bayi zuwa ga haka za a yi musu hukunci da wannan an fahimci wannan ko muna taka hasil ɗin bayanin da ya yi a ƙasa kenan sai malam yake cewa abin da suke nufi da al'ila shine abin da mushrikan zamaninmu suke nufi da lafazin as-sayyid sai ce fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yad'uhum ila kalimati at-tauhid wa hiya la ilaha illa Allah zaka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu dan ya kira su zuwa ga kalmar tauhidi wadda ita ce la ilaha illallah wal murad min hadhihi al kalimati ma'naha abinda ake nufi da wannan kalimar ma'anar ta ba lafazin ba la mujarrad lafziha ba mujarradin lafazin ta ba kawai ai ya ce la ilaha illallah shikenan ya zama musulmi eh ya zama musulmi amma kuma tana da wasu kuyut tana da wasu shurut dole sai mutum ya kiyaye su an fahimci wannan ai sai ce wal kuffarul juhalu يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه سيتي مشركي كافري جاهلي والكفار الجهال wancan na zamanin can kenan kafiran nan da suke baƙaƙen jahilai sun san da meye manufar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmar la ilaha illallah dan aka ce la ilaha illallah ma'anar suke kallo ba lafazin ba huwa ifradullah ta'ala bit ta'alluq sun san cewa la ilaha illallah nan ma'anar ta shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ta'alluqi ya zamanto ka darfu ka darsanu ka ta'allaku da shi shi kadai komai naka in ya bujiro Allah kake fuskanta to sun san abin da ake nufi da la ilaha illallah kenan wal kufri bima yu'badu min dunihi wal bara'ati minhu sun san ma'anar la ilaha illallah shine kafirce ma duk abin da ake bauta ma koma bayan shi da kuma barranta da raba gari da raba hannun riga da duk wanda ya kasance ya kishiyanci la ilaha illallah فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku ce la ilaha illallah qalu sai suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida kaga bai ce ij'alul alihata ilahan wahida ba ce wai qulu la ilaha illallah kaga da sai su ce la naqulu la ilaha illallah suka ce a aja'ala al-alihata ilahan wahida saboda ma'anar suka hararo ba lafazin ba tukun da lafazin shi ke bayuwa zuwa ga zuwa ga ma'ana la ilaha illallah suka yi shuru suka ce to fa idan muka ce la ilaha illallah wannan kuma su da ba sa ƙarya idan muka shi yasa munafunci ma sai a Madina aka san shi idan muka ce la ilaha illallah wannan ma'anar shi fa salata da uzadin muka karye yan banza mu watsar da shi to kuma ba za su iya wannan bai suke mamaki a ja'ala al-ala istifamu ta'ajjubi a ja'ala al'alihata ilahamu yanzu duk gumakan nan gabaki daya a ce ai watsi da su a rike daya inna hadha la shay'un ujab sai wannan akwai abun ban mamaki fu'al shi ma sai ga ce ta tafdil ba sai ajib ba ka ce ujab kai wannan al'amari ne mai ban mamaki akwai daura kai alkanmu ya ya dauro sai daga ba suka ce in hadha illa ikhtilaq ce kai ka kirkiro waye ma ba zai yiwu ba inna hadha la shay'un yurad sai akwai wata manufa ku rabu da shi kawai wan talaqa al mala'u minhum an yamshu wasbiru ala alihatikum ku watse ku bashi guri ko kuma imshu ala dinikum ku yi hakuri kan gumakan ku duk abin da za a faɗa ku yi hakuri ku danne ku danna zuciyarku kar ku yi dogon tunani sai sa wani lokacin ya ce mi ku watse ku bashi guri وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه إن يداميكو كي تشنشي أساها يعني يا أبورا أوادي دن سنسن أكسا تناني سي أنغانو شرا أبن بسكيكي da gaskiyar abin da yake kira to su da yake ahlul fasahati ne sun san manatul kalima da fahwal kalma da mafhumiya cewa la ilaha illallah da mujarradin faɗin la ilaha illallah bi maddatiha tana kira zuwa ga aiwatsi da wa'incan gumakan zaka yi suka ce a ja'ala al'alihata ilahan wahida lokacin da su abu jahal suka ce ma abdul abu talib a targhabu an millati abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce mai yayi irghab an millati abdul muttalib ba sai mai yayi qul la ilaha illa allah kalimatan ahajju laka biha inda allah ka faɗi la ilaha illallah suka ce za ka yi watsi da addinin ka kyamaci addinin babanka abdul muttalib saboda sun san ma'anar la ilaha illallahun yana nuni zuwa ga cewa a bar bautar abinda abdul muttalib din yake bauta mawa na gumaka an fahimci wannan kuwa to da haka anan ma suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab na'am قال رحمه الله فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل فلا خير في رجل
جهال جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله مالتي فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك إذا كسنشيوا جاهليكما أرنا دند أرن جاهلين أرنا نن كافري جاهلي su suka sun iya gano haka iya gano cewa ma'anar la ilaha illallah fala ma'budu bi haqqin illallah ka'inan man kana malakan mukarraban nabiyyan mursalan waliyan musharrafan bai cancanta abota mushi ba sai Allah shi kadai jahilai ne kuma arna sun iya gano haka sai ce fal ajab akwai abun mamaki wato ajab yana zuwa akwai abun mamaki mai sanya farin ciki akwai abun mamaki mai sanya bakin daga ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair ga wannan abun mamaki ne mai sanya ne sanya farin ciki zai burge ka wato abun ya burge ka kuma ya baka mamaki to amma akwai abun mamaki mai ban haushi fa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza mitna wa kunna ga wannan zai burge ka haushi zai sanya to haka nan gurin fal ajabu akwai abun ban haushi wasu na fassara shi da haka abun ban haushi abun takaici Allah wadan naka ya lalace mimman yadda il islam mutumin da yake da'awa yake iddi'a'in musulunci kai bal yadda il ilma ma ko bal wani yadda il shaykhuha buce ilimin ma wani ma yadda il wilaya yace shi waliyi ne bal yadda il khususiyya shi khas ne bal yadda il kamala shi su kummalu ne kasa akwai kummalu akwai khasu khassa akwai khassatul khassa mu duka bakaken jahilai ne Abu Jahal ya fi su ilimi a wannan babu amma shi ya ce shi ya wuce malamai ma dan suna kiran malamai awam to a gurin su malamai masu karatu yan takadda kamar da suke kiran su to awam ne awam suka ce karatun awam shine haddasa ni fulanun an fulani riwayatul amwati to duk matattu ne in ka ce haddasa ni fulan haka basbani ya faɗa in ka ce waye wani zai ce amma ya rasu shekara ta kaza kaza wani daga wani shi fa wannan ya rasu maliku ya mutu ya mutu a wannan riwayatul amwati ne sai mu riwaya muhaddathani rabbi qalbi an rabbi kaji asara to saboda haka al'ajab abin mamaki mimman yadda islam wanda yake iddi'a'in musulunci yana ganin shi musulmi ne wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalimati ma 'arifahu juhalul kuffar amma bai san fassara da ma'anar wannan kalima wadda ita ce ta shigar da shi musulunci ita ce mabudin aljanna ita ita ake gina wala a sabaninta ake gina bara a kanta ne ake yakar mutum a kanta ake halattar da jinin shi da dukiyar shi bai san fassararta ba irin yanda mushrikai kuma jahilai kafirai suka san fassararta abin akwai abin daure kai bal yazunnu anna zalika huwa talaffuz bi hurufiha bal yana ma tsammanin bal idrabiya ko ba ma zancen fassara ba shi fassarar ma ba ita ce gaban shi ba kai yana tsammanin cewa mujarradin tsuran faɗin lafizza da haruffa na la ilaha illallah kawai shi ne ake nema ba ma'anar ba wani haka ya ɗauka ya zunnu anna zalika wai ita la ilaha illallah nan amfaninta huwa talaffuzu bi hurufiha shine kawai mujarradin furta lafazin ta shi yasa sai ya maida ta wiridi yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai bai san me yake cewa ba yayi ta faɗin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amma bai san me yake cewa ba kaga na ikul baha'i ne kenan wanda yake ka zo kai tamawa dabbobi nasiha ka shiga cikin jakai ka ce kai ne babba bai kamata ka basu suna faɗa ba a gabanka kaga ya fi jakin jakanci suka je su ne kafari to saboda haka ya ɗauka lafazin ne kawai ake nema ba ma'anar ba min ghairi i'tiqadil qalb ba tare da kudurin zuci ba mai zuciyar wanda ya faɗi la ilaha illallah nan take kumshe da shi dan dai mun ji ga fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah ce ƙarya kake al'ana wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin saboda Allah ya san yana faɗan ta ne takhallusan bai yadda da ita ba wajahadu biha yayi jihad yayi wato ainihin juhudi tintin munafikai suka ce na shahadu innaka la rasulullah lati wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhib الذين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم wato la ilaha illallah da kalmar imani da musulunci ba lafazin kadai ba ana duba me zuciya take kumshe da shi to su sun dauka iya lafazin ne kawai ba tare da lura da itikadin zuci ba li shay'in min al-ma'ani ba tare da lura da me zuciya ta kumsa na sanin ma'anar la ilaha illallah sai ce wal hadiqu minhum bari ku ji wani abin takaice mai hazaƙar cikinsu ɗan baiwar cikinsu wanda yake mai wayau da zurfin tunanin ma ya zunnu anna ma'anaha la ya wa la yarzuku illallahu wa la yudabbiru al'amra illallah to shi wannan mai wayan cikinsu ya ɗauka ma'anar la ilaha illallah shi ya iya bata ma'anar kun gane yayi shi wancan lusarin awon igiyar shi ya ɗauka ba ta da wani ma'ana ba shi kuma wannan ya iya ba ta ma'anar amma kuma ya yi wahani sai ya ɗauka cewa ma'anar la ilaha illallah shi ne babu mai halitta babu mai azurtawa ba mai gudanar da al'amura illallah sai Allah shi kaɗai kaga wannan shi ne wahami tunda wahami shi ne ka fahimto shirme ko ka ce ɗauko baki ka ɗauko fari fat daga ya yi wahami kenan tunda ya ɗauki ma'anar rabbu ya ba al'ilah an fahimci wannan kaga shi ya dan yi dan kokarin shi amma bi ghairi mahallihi ya wanke kashi ne da fitsari fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi ma'ana la ilaha illa Allah wace ina alkhairi ga mutumin da ya kasance bakaken arna jahilai sun fi shi sanin la ilaha illa Allah ba cewa aka yi su sun yi wani abin arziki ba amma dai shi sun fi shi tunda shi wato cikin duhu biyu yake yasa su wa'incan in sun tashi tuba tuba suke shi ko wannan zai iya ce ma ya tuban amma tunda bai san la ilaha illallah ba gobe ya kara yau ya fada wani kafirci wanda shi kaso 99 kafirci ne ya kama nasiha ya ce ya tuba gobe sai ya fada kaso 100 bisa 100 cikin kafircin tunda me asali bai san ma'ana dan ana gini akan ma'ana ne zai iya munafunci suko sun san babu munafunci cikin la ilaha illallah ba dan in za ka yi munafuncin gwara ma ka tsaya kar ka faɗi ta tantini tunda ba za ta yi ma amfani ba to shine a wancan lokacin mutum ya zo ce ya musulunta to haka nan ne kawai so da dama can ya ki shiga musuluncin ne amma ya san musuluncin ɗari bisa ɗari asul na musuluncin ya san shi ɗari bisa ɗari shi ko wannan bai san musuluncin ba bai san kafircin ba kaga shi wannan zulumatun ba'dha fawqa ba'd kenan Allah ta'ala ta tsare mu samu gashi insha Allah